بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المهال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر هنا أشكونا سورة من جرمى سورة من البركة سورة الرعد وتجد كده آية 44 wanda yake duka nasihohi ne da wa'azi ga bayan Allah baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala yake lahu mu'aqibatun lahu ɗan adam yana da mu'aqibatun mala'ikun da ke kula da shi suke da bayayya min bayne dai a gaban shi wa min khalfihi da tamayin shi ya fazunahu suna kare shi min amurillah da umarnin Allah suna kare shi daga aljani da duk abin da zai cuta mashi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala wakkala ala kulli insanin samariyata min almalaikati ya wakilta mala'ika takwas su rika kula da ɗan adam kowa duk wanda ka gani duniya to yana da masu gadi na mala'iku guda takwas. Ya fazunahu suna gadi ne annahara da rana, kullahu tsawon yini, wai za sallawar magriba in sun yi magriba a ta samaniya tuminar mala'ika sai mala'ikun da za su canje su ga aiki ce su zo, waya bituwun su kwana suna gadin ka ilar fajiri har zuwa asuba. sun san adam da kake gani babban ga Allah yadda ka ga ana gadin gwamna ana gadin shugaban ƙasa kai ma ɗan adam ba banza ba kana da mala'ika takwas wanda ke gane ka security suna jiki ba wa yaya in an ga wani abu zai same ka a kaɓe ma shi ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar mala'ikun dare da mala'ikun rana ya ta'aqabuna fikum suna tabayayya gadi tsakaninku wa yajtami'un suna haduwa ne inda salatul maghrib a lokacin magariba wa inda salatul subhi da sallar asuba wayanda za su zo da asuba su za su shiga da kan magariba na magariba su za su shiga da kan asuba inna allaha ubangiji la yughayyiru ma bi qaumin bai canza abun da ya saba yi ma mutane na ni'ima ai la yaslubuhum ni'matahu Allah bai cire ni'imar da yamma mutane hatta yugayyu sai in sun canza ma bi anfusihim abinda suke da shi min alhalati jamila na hali kyakkyawa na bin Allah bil ma'siya da sabon Allah wa idza arada Allah bi qawmin su'an idan Allah ya shirya wani mugun abu ya samu wasu mutane fala maranta da ba bai iya juyar da mugun abun nan ga barin mutane wa malahu mutane ba su da min ware wani masoyi da zai kare su min dunihi daga azaban Allah dan haka Allah tabaraka wa ta'ala shi ke da halitta shi ya tsara komi da komi dan haka Allah tabaraka wa ta'ala duk ni'imar da ya saba yi ba to bai canzawa sai in kai ka canza ya zo a cikin wasu daga cikin tafasirar da muke amfani da su yace inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ma'anar shi la yuzilu ni'matahu an qaumin Allah bai tara ni'ima ga mutane wala yaslubuhum iyyaha ba zai raba su da ni'imar nan ba illa idza baddalu ahwalahum al-jamila bi ahwalin kabiha sai in sun canza hali mai kyau zuwa mara kyau wa hadhihi wannan min sunanillahi al-ijtima'iyya yana daga al'ada Allah ta zamantakewa cewa annahu ta'ala Allah ta'ala la yubaddilu ma li qaumin من عافية ونعمة وأمن وعزة إلا إذا كفروا شي الله تبارك وتعالى bai canza ma mutane abu mai kyau da ya saba yi masu na ba su lafiya da karuwan ni'ima da aminci da ɗaukaka sai in sun ma Allah mutuncin wa'annan ni'imomi wartakabul ma'asi ya zama suna sabon Allah wafin asar ya zo a cikin abin da ake ce ma'asar maganan magabata a wahallahu tabaraka wa ta'ala ila nabiyyin min anbiya ibani isra'il Allah ya aiko ma wani annabi daga annabawan banu isra'il an kulli ƙauyuka ka gaya ma mutanen ka su ne al'ummarka innahu laysa min ahli qaryatin wala ahli baitin يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون Allah ya aiko ma wani annabi daga annabawan bani Isra'ila, ka gaya ma mutanen ka cewa ba wani gari ko wani ƙauye ko wani gida guda, wanda sun saba bin Allah a da, sai ya zama sun canza sun dawo suna saƙon Allah a wannan gari ko a wannan gida. Sai Allah ya canza musu abin da suke so na ni'ima da jin daɗi ya musanya musu da mugun abin da ba su so. Wannan Ibnu Abi Hatim shi ya fitar da wannan magana mai ban mamaki a cikin muktasar ɗin Ibnu Kathir na tafsirin shi. To da haka mutum ya zama cikin tsoron Allah ya zama cikin takatsantsan. huwa alladhi yuriikum albarka Allah shine wanda ke gwada muku walkiya a sama Allah na muku gwada muku walkiya kaufan tana tsoro ga matafiya kan su shaka shi ruwa وطبعا tana sa rai ga manoma wayanda sun yi shirka suna jiran saukar ruwa nazara wannan aya ta sauka fi alirin tsufai kana ihtala yana dubaru annahu yati zai kawo bakar ziyara ya ga tarun rasul ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farazala bihi bala'u sai bala'i ya sauka mai famata sai ya mutu bala'in da ya sauka mai ya baro gida zai zo wajen annabi da wuka ta ya kashe annabi ba lokacin hadari ba ba lokacin damina ba sai tsawa furan fasa ta faɗo aka ji an yi tsawa ta faɗa ta kashe shi ta kone shi gaba ɗaya wanda tsawa ta kashe amir ibn tufayl sunan shi kenan yana mutuwa sai Allah ce huwa allazi yurikum al-barka Allah shi ne da ke da ƙarfin gwada muku walƙiya, haufan tana tsoro ga matafiya wanda suna nesa da gida sun san za su shaka shi ruwa. Wata ma'an tana tsammani ga mazauna gida wanda suna jiran a rike musu shirkarsu. Wayoyin shi'un sahab, Allah shi ke halittar girgije, astifal wanda yake yayi nauyi ya cika da ruwa. Kuma abun mamaki, wanda ke shiga jirgin sama, shi ne dubatan mamaki da al'ajabi na abin da Allah ke yi a cikin hadari. Duk wanda ke shiga cikin sama, ruwan nan da ake yi duka tsakanin su da duniya mil takwas ne. Mil takwas. Da ka wuce mil takwas, ba ka ganin hadari, ba ka ganin ruwa, ba ka ganin yayyafi, amma in kalle ko ƙasa ta ga jirgi za ka hangi duhu can alamun hadari yana ma mutanen duniya ruwa. wata rana muna gana ana liƙa ruwa kuma dare ya yi ƙarfe goma za mu je sirga sai wani ya ce kai wallahi ruwa aka yi yanzu sai ruwa sun ɗauke a ci gaba da tafiya bai rufe baki ba sai da ana a rufe kofa a rufe a yanzu za mu tashi zuwa sararin samaniya kafar dubu talatin da uku nan da awa biyu za mu jira ƙasar sirgar ta yi jirgi na tafiya can da jirgi ya liƙa da gudu ya sama ko da aka yi minti goma ya bi ruwan da aka yi na gyara ya rasa inda suke a lokacin ana ruwa kamar da bakin kwarya sa amma minti goma an wuce ruwan ita kanta da hadarin da ruwan da an yayi ana cikin wani alam sai ce mala ina hadari ita ji ba da idanunka yadda ya gaci wallahi ga su can kasa ana musu ruwa to kaga a ce min tabbas ne tsakanin mu da wannan hadari to Allah ya yi shi shi ke halitta al-tihab birjiji al-tiga wanda yake da ruwa to wani ikon Allah kaga ya ce al-tihab al-tiga to akwai al-tihab gairu al-tiga birjidan da ba ruwa an ciki ne ba duk iska ne kawai iyaka in ya taso sai dai a yi maku iska a kwara kwano a buge itace ba ruwa asihab gairu tika dan haka in hadari ya zo in iska a tije da shi sai ya balla ya wuce idan an yi addu'a Allah ya tsare sai ya zama asihab tika girgije ne amma yana dauke da yana niki niki da ruwa to ina ruwa suke daga can sama ake buɗe wawo su zo su cika girgije wannan dai tururin na ƙasa idan ana zafin rana ka ɗan fito waje ka kalli ƙasa ka kura masa ido za a ga wani tururi na hitowa to wannan tururin da ka hitowa shi ne ka tafiya sama tun kana hange yana tafiya yana tafiya shi kuma gulki da ba ƙasa ba ruwa shi kuma nan wani hayaƙi yana fita to hayaƙin da ka fita da ƙasa da hayaƙin da ka fita daga ruwa idan ya haɗu sama ya haɗe sai ya rika gwagwarmaya da juna ne sai ya koma ruwa don haka hayakin ƙasa da hayakin ruwa shi ne ka zama girgije in ya zama girgije sai Allah ya yi umarnin ya zama ruwa in ya zama ruwa sai ya narke kamar kankara ta narke in ya narke sai a duk kuma inda ka fito sai ka fi inda ya gama turare yana isa nan zai dawo can saman gurbin nan zai dawo misalin wannan in baka gane ba ka sa a samu wa kunu mai zafi ga kwaro da wani sai ka wuce idan aka yi minti ishirin ka buɗe za a ga duk maryam kwano da ruwa tururin ya zama ruwa tana ma iya ciyayo su ga hannunta to wanga tururin kasa da tururin ruwa in ka ji ba a ja'ibul makhluqat zai ma bayani yadda abun yake da na can da na can da na can in sun gama haɗuwa akwai tanta akwai tata to nan za su shiga in sun gama haɗuwa sai a halicce su sai su zama ruwan sama sai su amfani ita kasan kanta saboda hikimar Allah ba yi wa samawa ta ba الرعد شدة ويسبح ينا تسبيح بحمده ليبم الله تبارك وتعالى شي رعد ana iya cewa tsawa ra'adu shida ra'adu sunan mala'ika ne almuwakkal bis sahab wanda aka ba kula da girgije wannan walƙe da kanga ana yin warau warau ka san ko menene bulala ce yadda malami yadda malami ka aje bulala in ya ga yaro mai wasa ko ya kibe allo ne ko ya miƙe kafa ko yana kwana sai ya same da bulala ya tsammana mai bulala fa fa sai ya kuka to shi ma girgije bawan Allah ne to shi mala'ikan da Allah ya aje mai suna ra'ab an ba shi bulala idan ya ga hadari na son ya taimakon gudu ya ruwa ko ba ta aka so a yi ruwa yau ba ba so aka so a yi to da ya ta san mabin gudu kaga bai da hankali kenan sai mala'ika ya sa bulala sai ya fashi fa sai su gwamno sai taimaro can dawunan in ya baro can sai ya dawo nan in kuma ya yi nan wajajen wanke sai a san ba abu da ke ce wayo a ce ba nan ba nan dai ku da ba ka so nan za a yi barwa to wannan wanke da kai duk da an wanke ku lalace a kai sai ba ka ji zahirin ta ba amma shi yana jin ma'ana to akwai sanda za ka yi alki gugu gugu gugu wai magana ce kai ya ake ka tsaya nawa ita wuri ka taho rugu gugu wai kuma na tabbata wato a hannun gaba ɗaya in ruwan awa guda ne za a gaya mai yanzu wannan tasbihin da kace mala'ika na yi ba magana ɗan adam ba ce ba kukan shanuwa ba ne magana ce ta mala'ika amma kai ba ka jin abin da ya kace ba shi ya san abin da ya ce shi girgizar da aka gaya shi ma ya gane magana ce ke da shi da girgizi ita bulala ba a ganin ta ne amma alamun ta hankali suka ji an bugai sai ya maza ya hankali sai ya dawo to Allah tabaraka wa ta'ala shi ke sa yusabbihu ar-ra'd mala'ika na yin tasbihi bi hamdihi da yabon Allah sai da yake cira da shi wal mala'ika mala'ikun da ke rake ruwa su ruwa kuma akwai mala'ikun da ke rake ruwa min fatihi saboda tsoron Allah wa yursilu sawa'iq akwai tanda Allah ke sako farau fata ita ake ce matsawa arabu ta ce lakakaka sai ce ya faɗi ko jini ya zube ko garken shanu ya mutu to ita ake ce ma asawa'i ya musa ita ce idan daji ta fada idan ice na tsaye ɗanye sharaf idan tsawa ta fada mai minti uku ya yi zai bushe kamar ya shekara guda busasshe duk iccen da tsawa ta fada ma san tana fada mai yana kamewa da ya kame ya bushe da ya bushe ya zube kasa su kuma miyagun malamai irin wannan iccen suka bida iccen da tsawa ta faɗa ma sai a je daji ana bida da an ganai sai a ɗebo sai a hada wani mugun asiri da shi to da haka ita tsawa Allah ta'ala shi ke tsakota an ce akwai sadda tsawa ta faɗa ma giwaye ba wa sharu ba giwaye garta giwaye da ta faɗa musu gaba ɗaya nan suka soye suka suke gaba ɗaya ba wanda ka iya goce da haka ita tsawa da kuke gani bala'i ne daga Allah Allah ya tsare mu maganin tsawa idan ka ganta sai ka ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ko kuma wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu yusabbihu to sai Allah ya tsare ka wa yusiru as-sawa'i Allah na sako tsawa fa yusibu biha man yasha sai ya kashe wanda yake so da ita nazara ta sauka fi rajulin a wani mutum a rana an yi katalar rasul wanda ya zo ya kashe annabi Allah ya turo kwaran kwatsa ta tsawa ta faɗo ta halaka shi wahum kafirai jahilun suna jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam billahi a cikin lamarin Allah wa huwa Allah shadidul mihal mai tsananin ƙarfi lahu da'awatul haq da'awatul haq kira na gaskiya lahu ya tabbata ga Allah ma'ana Allah shi ke kira mutane zuwa ga gaskiya da gaskiya menene kalmar gaskiya ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah والذين يدعون من دونه وين كيبوتا وين با الله فإن غماكا لا يستجيبون لهم غماكا تسكي مبوتا لا يستجيبون لهم باب يكرقى مصر بشيء دباس ولا أبو مما يطلبونه لك أبن تسكي نيما وسن أبو بدا أباسبا إلا استجابة سيئر كرقى ور كباسك كفيه kamar mutumin da ya shimfida tabunan shi guda biyu ilal ma'i zuwa ga ruwa ilal fi'li zuwa ga rijiya huwa rajulun shine mutumin da yake wa kafa ala fabil fi'li ya zo gaban rijiya ya tsaya wa madda ya da hutu ya mika hannuwan shi abin da yake nema li ya buluga fahu ruwan nan su taso daga cikin rijiya tunda suna tsoron shi su zo su shiga cikin baki dai ya rika sha yana kwan kwan kwan in ya koshi zai je ruwan rijiya na koshi ku goma duk wanda ke bauta ma gumaka ko ya ke bauta ma wanda ba Allah ba to abin nan da yake bai da amfani gare shi kamar dai wanda zai je rijiya zai je rijiya gani na zo wallahi kita da ke jikin san na yi azumi yau rijiya ki ba da ruwa in sha Zalim ya ce kara guda yana cewa rijiya ba ni ruwa tana ba shi. To haka wanda ya je wajen gunki yana gunki tare ni, gunki ba ni abinci, gunki tare ni ba abu da zai ba shi. Wa ma huwa bi baliki bai iya kai ruwan nan ga bakin shi dan ya roki ruwan nan su zo ga bakin shi ba za su zo ba. Faka zalika ma hum bi mustajibina lahu su ma gumakan da ake mabauta ba za su taɓa karɓa ma masu hotarsu ba min ba'i min adid min man ya'budu al-asnam daga masu hotar gumaka kaman yuridu mai zuwa yana wahala bautar gumaka to dan wahala ne kaman yuridu an yattali'a al-ma'u kamar wanda ke neman ruwa ya yi tsalle ya taso min ka'arin fi'ili daga rijiya ila famihi zuwa ga baki ne saboda yayin yana azumi la yakunu hadha abadan duk wanda zai je gari biya ya mata tsaye wai shi kan sarauta ne ya mata kikau ruwa ku taho ga ni na zo in sha ku in ji sha ku goma wani ban za zai yi wa ma du'a'ul kafirin kiran da kafirai ke ma abun bautar su bai zamo ba illa fi dalal sai cikin tozarta da bacewa Allah ya tsare
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
duk abin da ke cikin sammai na halittu wal ard da abin da ke cikin ƙasa na halitta ta mutane da dabbobi da namun daji walillahi yasjudu duk suna ma Allah sujada taw'an wa suna sujada taw'an ta biyayya kal mu'minin kaman mu'minai wa'inda sun bi Allah taw'an yadda Allah ka so wa karhan akwai wa'inda yake kuma suna bin Allah dole ba dan suna so ba kal munafiqin kaman munafukai wa man ukriha bis-sayf da wanda aka tilasta ya musulunta aka gwada mai kaifin takobi wazilalu inuwan mutane ma tana sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala bil guduwi da safe wal asal da malice wallahu ka ce masu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku mutanen duniya ina da tambaya man rabbus samawati wal ard wa ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai in ba su sani ba qul Allah ka ce Allah shi ya halitti sammai bakwai ya halitti ƙasai bakwai. In lam ya ƙulu in ba su faɗi gaskiya ba to kai ka faɗi. La jawaba gairuhu ba wani jawabi in ba wannan ba. Wani ka ce masu to tun da Allah shi ya yi sammai bakwai ya yi ƙasai bakwai. Afa in ta hattun min dunihi auliya yanzu za ku riƙe wani Allah ya zama abun so abun bauta gare ku su ne gumaka. لا يملكون نفعا wanda ba su ba su mallaki amfani ba wala darra ko cuta ne an fusin ka kawo nan su wa taraktum kun ban malika ha wanda yayi gumaka da duwatsu shine Allah istifhamu tawbiya wannan tambaya ce ta ganin laifi ma'ana abin da kuka yi ba ku kyauta ba kun ba Allah kun ta san ku gumaka ko ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam هل يستوي الأعمى والبصير مكاهو ينا زما daidai da mai gani ai makaho bai dai da mai gani inda ko za ka gane haka da makaho da mai gani idan suka bi hanya ya zama akwai tsatar rami gaban su dole cikin su a cikin hadari makaho shi a cikin hadari sai in an taimaka ana hannunka mai sanda hannunka mara sanda a samu ya tsira da kyau to amma shi mumini shi ne mai idanu ya san abin da ke kai mutum wuta sai ya kauce mashi shi ko makaho kafuri ke am hal tastawi zulumat shin duhu ya taba zama daidai wan nur da haske hasken imani yana zama daidai da duhun kafirci la bai zama daidai am ja'alu wannan am bi ma'ana bal bari ja'alu lillahi shuraka sun sanya ma Allah abokan tarayya na gumaka halaku wanda suna ganin kamar sun yi halitta ta halƙihi irin ta Allah yadda Allah da ke da halitta ta mala'iku da aljannu da mutane da dabbobi da tsuntsaye da namun daji to sun zaci su ma gumaka sun yi nasu halitta fata ta ba halakarku alaihi sai zama halittar ta rikitar da su ina ta Allah ina ta gumaka la ƙarya ne gumaka ko kuje ba su halitta ba wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu idan kuda ya sauka saman gunki ya ebi turaren da aka daddafa mai bai ya kwatuwa dan haka ba ta ba ta ka du istihqaqa ibadatihim ya kamata sun zaci gumaka na bauta ne sai su ga su ma ya kamata a yi musu bauta yadda ake ma Allah ليس الأمر كذلك أبو باهم يتبع لا يستحق العبادة إلا الخالق ba wanda ya kamata a yi mabauta in ba Allah ba. Shekul Islam wa sa'adatul Adam Maulana Shekul Hadi Ibrahim Yaz wata rana yana hudubar Ramadan yana hudubar Ramadan cikin hudubar sai ya ce la tajidu ahadan yusamu lahu la yusamu illa lillahi tabaraka wa ta'ala yace kai ki yawo ka baka taba jin wani sarki da ake ma azumi ba ba wanda ake ma azumi sai Allah ma'ana duk ƙarshen mulkin mai mulki yana iya sa a yi mai bauta a zo tsaye a yi mai ƙiƙau ko a yi mai sujada ko ya ce a yi ta mulmula bisa ƙasa duk ana bai to to amma in yace ai awa goma ba a ci ba a sha ba don girmamawa da bauta gare ki ana mai ba ai sai in rufe ɗaki ya yi da ku awa goma yana muku mazure na ɓacin ku to amma in ba tsoro ba ya ce to yanzu na sallame ku nan da awa goma kowa ya dawo amma amana kada wanda ya ci wani abu kada wanda ya sha wani abu saboda bauta gare ni sai an jima sai an jima kun dawo gidajen ku kun rufe ɗakunan ku ƙaton banza na can wada bai hangen ku da Allah kuna kin ta abinci sai ka ci abinci sai ka koshi ka sha ruwa sai ka koshi ka goge bakinka sai a dawo bana sai mai martaba mun dawo ta yi ta ci abinci ce ban ci ba ban ci ba na wuce ka a cikin ce ban ci ba to yana ganewa bai ganewa to amma shi Allah saboda ƙarfin mulkin Allah ga ta kai kaɗai cikin gida kai kaɗai cikin ɗaki ga firjin ɗinka ga lemu ya yi sanyi ga hura ga nono amma baka isa ka sha ba wai ka yi imani Allah nan na ganin ka duk kowa na waje ba har mata haɗanka na waje amma ka yi imani wallahi in sha Allah ya gani kun ba magana ya ma bai ce kai ina ganin ka. Mm-mm, ba sai an taka ba kai ba ka ma fara sha idan ko kai ƙarfin hali ka ɗaukan kuɗi abin da haka son sha ka goge baki ko da ka yi to kace azumi haka ne zuciyarka na nan na ta gina jikin Allah ai ya kake kakar azumin ka to da haka ba wanda ya cancanci a yi mace bauta in ba Allah ta baraka wa ta'ala ba la yastahiqqu al-ibada illa al-khaliq ba wanda ya kamata a yi bauta in ba Allah ba wal ka ga ya muku kace Allahu Allah khaliqu kulli shay shine mahalicin kowane abu la sharika lahu fi bai da abokin tarayya a cikin shi dan haka fala sharika lahu fil ibada Allah bai da abokin tarayya a cikin bautar da ya kamata a yi mashi. Wa huwa Allah alwahid shine makadaici alkahar mai rinjaya da ibadihi ga bayi. Na'am.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل فاحتمل فاحتمل السيل زمنا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبل فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد
ثم ضرب مثلا للحق والباطل Allah ya sake buga misali na gaskiya da ƙarya. Faqal sai Allah tabaraka wa ta'ala yake anzala ta'ala ma'an min as-sama'i. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ruwa daga sama. Fasalat awdiyatu sai kururuwa ta rika shiga tana ambaliya bi kadriha da gwargwadon ruwan da ta ɗebo ba ta mara tsayi kwaza yi na ruwan nan sai ya ɗauko zama da kumfa rabiyar wanda yake ya taso sama aliyan ya yi sama abin da ake ce marabiyan huwa ma ala wajhihi abin da yake ya taso sama ruwa min kadarin na kazanta wa nahwihi da itace da robobi za a ga idan aka gama ruwan sama za a ga kwaruruwa na ruwa sun taso da ruwa kowane kwari ya cika da ruwa amma ga kwazari nan sama shi ga itace nan ga robobi nan ga sangola ma nan sama ba ta mana sai sai kumfar nan ya kwaso zama da kumfa rabiyar wanda yake yana tasowa sama wamin ma tuki nuna alai haka wanda kuke hura ma wuta kuke hura wuta gare shi finnar a cikin wuta min jawahirin arzi na ru'aru'an ƙasa kazabi kamar zinariya warkin zaki da azurfa wani has da gaci to kaga su ma idan aka ɗebo su sai an dafa su da wuta to sai ya zama a ga dattin yana tasowa sama shi garin zinariya da ake ɗebowa daga turabu to sunan shi tiburu tiburu daga turabu turabu ƙasar banza duk da ba ta banza ba ce turabu wanda in ka samu bokiti ɗari na turabu to ba kai ƙoƙari ba sai dai kana da rami gidan ka kai cibo amma tiburu in aka ebo ma kwankwala guda na sabar na tiburu garin zinari to insha Allah yana ma dokin sallah to kaga shi tiburu garin zinari ina aka samo shi daga turawa to ina aka ebo shi to shi kenan sai ya zama sai a kai shi cikin wuta idan aka kai tiburu din nan cikin wuta ake ta dawa shi ta yi jajir ya kyau to sai ya koma zinar zinar wanda an ka kona da wuta zinar wanda ya sha wuta kamin ya sha wuta cibir a sunan shi garin zinariya to yanzu ya sha wuta sai a ce zinar wanda ya sha wuta mun ko sai mu ce dinar dinar to zinariya kenan to sanda ake dafa ta da nan to za a ga ruwan da ake dafawa zinariya mai kyau mai tsada ta yi ƙasa ba zarin banza da za a zuba ya taso sama to bautar gumaka kamar wannan kwazari ne na sama wannan abin da ya lake can ƙasa to shi ne imani da Allah ta fara kauta ala shi ne wani ma tuki nuna alai haka abin da kuke hura ma wuta na zinari da azurfa tinnari a wuta yabtiga a hiyatin sanda kuke neman kayan ado na kwalliya aw mata'in ko kaya na jin daɗin rayuwa irin kwanoni da kofuffuka zamanun shi ma yana da kumfa misluhu irin na kwazarin da ruwan sama ya kwaso ai mislu zama jisai yadda kake ganin kwatar gidanka ta cika da ruwa to wannan kwazarin da sama kaga ba ka so ne ba ka bukata shi amma in ya wuce to ruwa na kwarai na ƙasa su ne wanda za a yi amfani da su shi kuma wannan dattin da a ƙasa allazi ya fi hirkir shi ne wanda zuga su ke koyewa kazalika al-mazkur yadda kake mun ambaci wannan misali na gaskiya da ƙarya yadribu Allahu al-haqqa haka Allah ke buga misalin gaskiya ita ce imani da shi wal batil da ƙarya shine bautar gumaka fa amma zawadu amma shi kumfa na ruwa da kuma dattin zinariya bayyana abu yana wucewa duba a gabanza wa ma ma yanfa'un nas amma abu da ke amfanin mutane na ruwa da wannan zinariya da ta lake kasa bayan kun sai ce zamanta fil ardi a kasa sai an zo an bide ta zamanin lokaci mai yawa kazalika al-mazkur wannan abu da muka ambata haka yake يضرب الله الأمثال ألا نابوك مثالي جوا نعم ألا نابوك مثالي كما إيماني للذين استجابوا لربهم وإن دسوك كرم كرم أبنجد سوك الساعة له تبيعي على الله توسجك باكم سنة الحسنى إلى الجنة duk wanda ya bi Allah a duniya idan ya mutu zai shiga aljanna in ji Allah saboda ya ce lillazina istajabu li rabbihim alhusna duk wanda ya karba ma Allah a nan duniya to Allah zai ba shi gidan aljanna والذين لم يستجيبوا له وين كما الله نا تكرا انا تكرا صلى ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء واولئك لهم عذاب اليم duk wanda ke jin kiran sallah mai kiran sallah bai zuwa masallaci yayi sallah to wannan bai karba ma Allah ba dan haka wallazina lam yastajibu lahu wayanda ba su karɓa kiran Allah ba ko ba su karɓa kiran mai kira zuwa ga Allah ba su ne ladalai to wayanda ba su karɓa kiran Allah wa humul kuffar su ne kafirai law anna lahum ma fil ardi jami'an da Allah zai ba su duk abin da ke bayan ƙasa gaba ɗai a ce dukiyar duniya duk ta su ce wa mithluhu da irin wannan ma'ahu a ƙara musu da ita labtanau bihi wallahi da sai sun nemi fansa da dukiyar nan daga azaba Allah. Ma'ana idan kafiri ya ga azaba Allah ya ga wutar jahannama aka ce nan za a tashi, da Allah zai ba shi irin duniya ninki biyu ko ninki goma ko ninki ɗari ko dubu yana iya miƙa ta don ya tsira ya zama shiga wuta ba. Ula'ika wa'annan lahum su'ul hisab mummunan makoma ko kuma mummunan hisabi ya tabbata gare shi wa huwa al-mu'akhadatu Allah zai kama su bi kulli ma amilu da wanda suka aikata a duniya la yaghfiru minhu shay'un duk laifin da suka yi ma Allah Allah ba zai yafi ba Allah ya tsare yaqulu ar-rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man husiba wazdi duk wanda aka yi mai hisabi to sai ya sha azaba taqulu aisha sai da Aisha ta ce manzon Allah Allah ya ce fa sauka wa hasab hisaban yasira da sanu za a yi wa mutum hisabi mai sauki kai kuma ka ce mana kusiba kusiba duk wanda aka yi mai hisabi azaba zai sha ya za ka yi da magana Allah da ya ce fa sai wa hasab hisaban yasira za a yi mai hisabi mai sauki zalika kala annabi ya ce ai zalika al'ard wanda Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda za a kawo shi hilin mahshar a kawo shi hilin tashin kiyama bayan ya iso sai Allah ce kai ne kai kaza kai kaza kai kaza a duniya ko to sai aljanna na yayi ma to kaga an zo da shi wurin ne amma ba hisabi za a yi ba shi ne fa sawfa yuhasabu hisaban yasira zalika al'ard su ne wa'anda za a gifto su gaban Allah amma ba za a bincike su ba walakin sai dai mannu kishar ita duk wanda an kai ma tonon tilali aka yi mai tonon tilalin da ne to wannan ya halaka zai halaka man hasabahu Allah haqiqatan hisabi wanda Allah ya mai hisabi abin da hisabi la yanzu abadan bai tsira har abada wallahi wa man arada Allah bihi khairan wanda Allah ke rufe shi da alkhairi ya ja'alahu al-ardha fakat sai ya zama yana cikin wa'inda za a kawo su filin mahshar bayan an kawo su sun ɗan dare sai Allah ya ce ku du'a aljanna da su da rahama shi yuzakkiru nan ne Allah zai tunayar da shi bi afalihi da ayyukan shi da yayi a duniya sun mai abuwaro sai ya ce to tafi na yafe maka wa ma'awahu jahannam makoma wa'inda aka yi ma mummunan hisabi ita ce wutar jahannama wa bi'sal mihad wannan shimfiɗa ta wuta ta yi muni a ce ita ce shimfiɗar da mutum zai rika kwana a cikinta. Allah ya buga misalin gaskiya da ƙarya. Kullama zahara haƙƙun ƙara da hukadibu mishakiru. Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake duk sanda kaga gaskiya ta bayyana to sai Allah ya ta da ƙarya wadda za ta yi faɗa da wannan gaskiya yanzu wannan ɗariƙa ta sufaye wadda sai na Ali na bi talibin karrama Allah wajahu ya so daga manzon Allah bayan ya runce ido annabi ya ce ya runce ido ya lakana mai karma shahada sau uku shi ma sai na Ali na bi talib da zai rasu ya ce ma Hassan al-Basri runce idanunka ya runce ya lakana mai karma shahada sau uku to masu wannan ɗariƙa su ne mafi yawan su ahlul baiti sharifai jinin manzan Allah duk wanda ya samu wannan al'idrul khas sai ya ce ma dan uwa ne wanda idanunka sai ya rakkana mai karbar shahada guda uku sai ya zama sufi mai gudun duniya mai tsoron Allah to wanda ya taso daga baya yana zagin waliyai masu zikirin Allah to sai mu ce mai shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya fitar da wata magana mai girma ya fitar da wata magana mai tsada lokacin da shehu Islam wa sa'adatul anam Maulana Shehu Hadi Ibrahim Yas ya je ƙasar Sudan a nan Khartoum shugaban ƙasar Sudan ya gayyace shi a masallacin Juma'a bayan an gama jawabi sai ya zo a babban zawiya ta Sudan, zawiyar Sheikh Muhammad Madhu Mutaffir. A wannan zawiyar sai shehu ya ce ai duk da ake tarjima a tsariƙatu tsariƙata ne, ɗariƙa iri tuce. Tsariƙatun Rahman wa tsariƙatun Shaitan. Akwai ɗariƙa ta Allah akwai ɗariƙar Shaitan. Mutanen Sudan a Khartoum suka ce ma shehu menene tariqatul rahman yace tariqatul rahman abubuwa ne guda biyu zikirin Allah da son waliyan Allah shine hanyar Allah zikirin Allah والذاكرين الله كثيرا والذاكرات kuma ya ce fadkuruni azkurkum washkuruni wala tashkurun to da son waliyan Allah yace tariqa guda biyu ce tariqatul rahman tana da ginshikai guda biyu zikirin Allah da son wajiyan Allah. Sai suka ce, To, gaya mana tsarikatu shaitan, ya ce tsarikatu shaitan ita ma abubuwa ne guda biyu, in zikirin Allah da kin wajiyan Allah. Iya ka magana ke Aka ce, Mene ne sakamakon mai kin zikirin Allah? Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ce, Mai kin zikirin Allah, Qur'ani na gaya mana bismillahir rahmanir rahim wa man ya'ashu عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب ومن يعش duk wanda ya makance an zikirin rahman bai son zikirin Allah bai jin daɗin zikirin Allah in ana zikirin Allah rai ne ta ɓaci Allah ce to tunda bai son zikiri nukan yizla hu shaytanin za mu haɗa shi abota da shaytan fa huwa lahu qarin shaytan ya zama abokin yawo ne Shehu ya ce duk mai cin zikirin Allah ko yana so ko bai so ko ya yadda ko bai yadda aboki ne shi ɗan. Za ka ce to san waliyan Allah an san yana da girma to kin waliyan Allah sai ce hadisi kulisi ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ke kin waliyi na saboda ina so rai to na sanar da shi akwai fada tsakanin mu a ce kaga wanda ya bi hanyar shi ɗan bai sa'a ba ya ƙi zikirin Allah ya zama abokin shaitan ya ƙi waliyan Allah ya zama abokin faɗan Allah Allah ya tsare to da haka duk abubuwan da ita ƙarya da gaskiya haka suke ba su taɓa rabuwa ba to radiyallahu ta'ala anhu yace kullama zahara haqqun duk da gaskiya ta bayyana ƙara da hu kadhib sai ƙarya ta gwabo ta mushakilu tana kama da ita shehu ya ce wal batil ita ƙarya ya'alu za a ga tana yi sama tana yi sama fi bidayatil amri a farkon lamari kama annal matara kamar yadda ruwan sama idza nazala idan ya sauko a ƙasa wamtala alwadi kware ya cika da ruwa tajidu zabada za ka ga kumfa ya'alul ma a yayo sama wazzabadu kumfa allazi laysa fihi fa'idatun wanda ba amfani cikin shi wallazi ya'lul ma'a shi zai zo ya haye saman ruwa yana tuki an babba tuki an babba wa yukaffi ya rubuta ruwa hatta la tara wani halmai sai ya zama da itace da korai da karmamin da ruwa suka yebo sun rage ruwa ba a ganin su saboda wa'annan su an sama walakin ba da zamanin yasir sai da in kai hakuri lokaci kaɗan ya zahabu zamanu kumfan nan da gwazari sai ya wuce tufa a gabansa waya bakal ma'u ruwa sai ya tsaya allazi yanfa'u nas wanda zai rika amfanin mutane kazalika fi dhahabi wal fidda haka a wajen zinariya da azurfa idan aka yi ta dawon zinariya aka yi ta dawwa duk kwazarin banza sai ya yi sama mai amfani ko sai ya kasa dan haka da an gama tsiyaye ruwa to zinariya mai kyau tana kasa inda ma yuzamu bin nas sanda aka narka ta a cikin ruwa ya kunu fawqahu zamanin za a ga kun fara tasowa na kwazari walakin azabadu sai ya zahabu adila wannan kumfan sai a kiyaye shi da sauri wallazi ya fau abin da ke da amfani na zinari ana so a yi sarka ko yan kunne ko hannu ko zobe huwa allazi yabqa shi zai zama ƙasa ya makale ga wannan kwanan sai an bambare shi kazalika alhaqqu wal batil haka gaskiya da ƙarya ba su taɓa rabuwa ba Allah ya sanya mu daga cikin ma'abuta gaskiya al batil ita ƙarya ya aru awwalan za ta yi ta yi sama ta yi ta yi sama shi yasa suke cewa ƙarya kore take yi ba ta yaya ita ƙarya maganar da za ka faɗi ba ta gaskiya ba ita ake ce ma ƙarya to ƙarya maganar banza kenan kore take ba ta yaya sannan idan ka je daji irin yanzu ga rani duk iccen da ka isko kowane icce ya bushe amma shi ga shi da ganye dai to suna ne wannan iccen ƙarya ita ƙarya suna wani icce ne ƙarya idan ka je samu kasuwa don masu kayan kori kan ce a baka iccen ƙarya idanunka za su ganin ma iccen ƙarya gane da za a zuwa ma shi to shi ne suke cewa ƙarya wai wannan iccen da aka ce ma ƙarya kore take ba ta yaya za ka ga yayi kore mai shawa kamar wata fulawa amma ba ta to ita ƙarya kore take ba ta yaya kazalika al-haqq wal batil haka gaskiya da ƙarya take al-batil ya'lu awwalan ƙarya za ta yi sama ta kera kowa tana dundi abba dundi abba amma daga baya sai gaskiya ta zo ta awa gaba da ita shukul islam yace lil batil jawlatun sun ma ya zama yanzu ƙarya akwai yawo yawo a ƙarya ta yi kai goro ta kai bari amma sun ma ya zama yanzu zai ta wace wani lahaƙi sauratun ita ko gaskiya tun bai take ja alhaƙu wata haƙa albatil inna albatila kana da hukar kaga an tabauta gumaka an ta shirka an zuba gunki ɗari uku da sittin a gefen ka'aba kamar ba za a bambauta gumaka ba amma ranar fatu makkata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo garin makka saman farar taguwar shi mai suna kasuwa'u yana saye da kayan yaki yana saye da kwalkwali ya shigo garin makka ba wanda ya ce ce tak in ka ce ma annabi tak ya take ka ya maganin ka sai ya fi karfin ka kuma saboda tawazu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka yana dauke da kusama ibn zaid annabi mai gudun duniya ne bai so a ce shi ya san ni ya ga ya san shi dai dago dago saman taguwa a'a sai ya jawo usama kuma usama baki ne baka fata ne dan baban shi zaid ibn harisa suna ce ne al habib ibn al habib masoyi dan masoyi irin wayanda aka kawo masu karya ba gaba wayanda ke da shiga ga manzon Allah to shi usama tare suke da annabi saman taguwa har annabi ya shigo maka bayan ya shigo maka annabi ya duka har sai da goshi ne ya taɓa kirce taguwar saboda tawali ma'ana Allah na gode shukran shukran shukran wai yana Allah na gode Allah na gode yanzu yau makka ba wanda ya ce ya ji da ni nan da ya kalli ɗan makka ya ce ya quraish ma tazunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm to kun ne tuna baya ko kun kore ni kun bi ni bada kun bi ni uhudu kun yi gazotul ahzabi da ni kun ma rashin kunya iri iri to yau don Allah ya bani sa'a ku yanzu na bin hawa ya yi in ce duk an daura kowa ga rawani har abu su bayana ko duk aka ce min ku sai na ga jini na tsaya kamar gulbi in kuma na ga dama in ce a tsari to yanzu in kuke tunanin in muku suka ce abun karim wa ibnu akhin karim kai dan uwanmu ne mai girma ai in ana magana annabi Muhammad ana cewa Muhammad al-Makki annabi dan Makka al-Qurashi ko Qurashi kai dan uwanmu ne kai ba nan gowa gudu akin kari kai dan dan dan uwan dan dan uwan dan dan dan uwa mai girma ne ma'ana baban ka dan uwanmu ne mai girma Abdullahi na Abdul Muttalib sunan inna sai bani mata bintu asali baka san alaƙan mu da ita ba nan gidan ku ne ya Rasulullah manzo Allah ya yi dariya sai ya ce a ƙuru lagun ma ƙara a Yusuf zan gaya muku irin magana da ɗan uwana annabi Yusuf ya gaya ma ɗan uwan shi izhabu la tasriba alaykum al-yawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahim yace izhabu bantu mutlaqa duk ku tafi an yaji ku kaga an ta shirka an ta kafirci daga zamanin annabi isa zuwa sanda manzon Allah ya bayyana shekara ɗari biyar ana shirka to ran da annabi ya shigo fato makana sai ce ja alhaq gaskiya ta zo sai ya nuni gunki da sanda da an nuni gunki sai ya ji kunya sai ya tutsuro daga sama sai ya ce ja ya faɗi ba sai an tare ba da ya ga sanda annabi ya gane sai annabi ya nune shi ja alhaq ga gaskiya na manzo Allah shi ne haƙo musulunci manzo Allah ya zo wanda haka da batil gunki ya wuce innal batila kana da hukar da kake kita gunki ya faɗo to shi ne shehu ya ce lil batil jaula ariya ta bautar gumaka tana da lokacin da take yawo sun mai ya zama hillu sai ta waje wale da haƙi ita ko gaskiya in ta shigo irin yadda annabi ya tallo maka ya shigo saurafa akwai tumbe إذا جاء الحق بصدته إذا كسيا تجرو لتنجنتا زهق زهق الباطل أيا زيت كوشي بجولته لأيا ولتكي wannan shine bayani na gaskiya da ƙarya wanda Allah ya kawo a cikin wannan sura mai girma ta suratul ra'd a gobe insha Allah za mu ji wani bayani da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu zai kawo na wata gaddama ta ke tsakanin sai na abubakar da sai na umar sun yi gaddama kan wani abu suka zo wajen annabi annabi ya ce to ai da jibrilu da mika'ilu ma sun yi gaddama bisa wannan abu amma allah ya turo israfilu ya yi masa hukunci to gobe za mu ji wannan hukunci da manzon allah zai yi sallallahu alaihi wa sallam a nan ne muka zo ƙarshen karatu mu na yau abinda muka faɗi daidai allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yantawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah ya tsare mu da imanin mu Allah ya tsare mu da kasan mu Allah ya ciyar da wannan jiha ta mu a gaba Allah ya sauka dai da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara muna Allah ya gafarta muna ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya albarkar fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah da kuma da kuma da ya kammala wanda muke zuwa daga